الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وعليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau yammaci na lahadi takwas ga watan Juma'a ula shekara ta dubu ɗaya da arba'in da shida wanda ya na goma ga watan Nuwamba dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. A wannan majalisi za mu albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala kalma da malam yake bai domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa in ba mata ba muna nan muna sharhi na inda malam ke mana magana kan shugabanni ta fuskan addini da fuskan siyasa wasu abubuwa da yake ya shafe mu muke ƙara yin sharhi a waɗannan gaɓoɓi kafin wuce gaba قال يتي وطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون جدكتي أبن أهل السنة وجماعة سكي يدر الشيء أمرين الديني شيء الطاعة لأئمة المسلمين yin da'a ga shugabannin musulmai min wulati umurihim tun daga wato shugabannin suka bangaren siyasa wa ulama'i da kuma shugabannin ta fuskan malanta Allah ta'ala ya wajabta a waɗannan jinsi guda biyu da wadda za a salafu sale kuma daga cikin abin da malamai ahalus sunna suka yi rike abin addini shine bin sawayen magabata na gari duk wanda ka gani da an yi magana ya ce ina magabatansa na gari sahabbai da suka bi da kyautatawa to wani alama ya cewa ya shi shiryayye ne waqti fawo atharihim da kuma bin sawayensu amma kalkale ma bin sawayen makabata na gari saboda a samu shirya wal istighfar lahum da kuma neman gafara masu da zarar an faɗi manya manyan sahabbai da wanda suka bi da kyautatawa sai a ci Allah ya ji kansu a musu addu'a wa tarkul mira'i da kuma barin musu wal jidali da kuma jidali mara amfani fiddini a addini ba tsayawa ana musu a gami da addini musu da bai da amfani amma musu ne amfani wannan babu dai wa tarku ma ahdatha wal muhdithuna da kuma barin duk abin da masu kagawa suka kago duk wani abin da bid'a ce a lokacin manzon Allah ba addini bane lokacin sahabbai ba addini bane to ai zama zama addini ba to daga cikin abin da ahlus sunna suka yi rike a matsayin wani matsayin su shine suna barin duk abin da aka kaga wanda ba ba da asali a cikin Qur'ani ko sunna ta baiki sallallahu alaihi wasallam ko ba da asali a fahimtar manya-manyan sahabbai da wanda suka bi su da kyautata a muna magana ran akan wato mun yi dogon shimfiɗa akan demokradiyya ya kamata da mu ce ne amma daga cikin uwa wasu mun yi wani wata magana watan sati a kamar bai fito fili ba ta yadda muka yi ƙoƙarin nuna cewa demokradiyya turawa yadda suke yi ta aurensu daban mu kuma yadda suke yi mana a nan afirka daban su kuma yadda suke yin wannan demokradiyya a wajen larabawa ko middle east daban to watakila abin da ya sa ba aka sami rashin fahimtar wannan magana saboda ta yi kama da propaganda kasan propaganda shine ka kawo wata magana watakila babu ba ka kawo wani dalili ba wani zai cewa gaskiya ne ko ƙarya ne wani ya kawo wasu maganganu shubuhi a cikinta to a wannan din ma dai koda na sake bayanin zai wuya ga wanda dai bai fahimci irin fahimta ta ba ko kuma ya je ya karanta abin da na karanta watakila shi ba zai fahimci wannan abin da muke faɗa ba illa iyaka dai zan sake faɗa cewa demokradiyya a yamma can wajen turawa da suka kawo mana ita ta sha bambam da bukadin da ake yi a sharkul hausa ta kuma sha bambam da kuma bukadin da ake afirka demokradiyya da ake yi a can turawan yamma a kamar da na ce a wancan lokaci suna sa mata kaya kayan na budurwa kyakkyawa kamar shuka ne shuka mai kyau amma aka tufatar da shi a can ƙasa da ruwa rawa na kasan ruwa mara kyau to to a haka suke suke tallata mana a demokradiyya su a wajensu kuma saboda tsabar iya makircinsu da rufe abubuwa ba sa bari mu fahimci abin da ke kasan wannan demokradiyya na banna da suke yi wannan da gangan suka shirya mu a haka wannan demokradiyya da suke yi akwai banna akwai cin hanci akwai komai amma yi da ake faɗa ila iya kare ba irin namu ba mu irin namu da muke yi haka kamar mu ci naman juna da su ba haka suke ba amma da lalle akwai ƙarya akwai kuma ha'inci akwai yaudara ga duk wanda yake bin a siyasa yadda suke siyasa su ya san akwai wannan ya san akwai wannan ila iyaka da su to gaban kamera ana cewa za a zo a tattauna a wani gida haka da tattaunawa in an gama a gaggaisa amma dai na ciki na ciki a wannan ko da ban kawo dalili ba ga wanda ya je ya ga a lokacin da aka yi zaɓe na Hillary Clinton da Trump zai fahimci yadda ake takun saka yadda abubuwa suka je suka fito mana fili yadda yake kuma idan ka tambaye su idan ka tambaye su ka ce wannan demokradiyyar da kuke yi ita ce abin da kuka amanna duk sauran kasashe su yi za su ce maka sun yi amanna da wannan amma kuma hakikani ba wai suna damuwa da demokradiyyar bane abin da suka fi damuwa da shi shine zai sami dan dalolin da su rika samu na sauran al'ummai wannan shine kawai abin da ya dame su na ce demokradiyya kuma a wancan lokaci a shakun ausar galibi idan ka lura za ka ga ana yin ta ne ta hanyar tallata bankaɗo yaƙi ga wanda ya ga yadda abubuwa suke faruwa a ƙasashen larabawa za ka yaƙi yaƙi sai ba wani abu ba kuma da an tashi magana abin da suke faɗa cewa suke yi suna ƙoƙarin a sami laraba su fito ranar ne suna cikin duhu haka suke faɗa to a nan ne har na yi magana na wani littafi da shi huntington ya rubuta suna kiran shi clash of civilization salamul habarat wanda waɗannan rigingimu da za ku ga ana yi tsakanin musamman ƙasashen laraba amma yanzu zai fara zuwa mana waɗannan gaskiya bane mai rigima da su da bukatiyar su a can sun san yadda su gyaggyara abubuwa su ba su rigima ba su san yadda za su yi ba wai ba su rigima bane ko ba wai ba su ha'inci bane suna ha'inci ila iyaka ne sun kulla ba kansu wani wasu shika-shikai da ba wanda ya sai tsallake ko ko ɗan republican ne ko ɗan democrat ne bai isa tsallake wannan shika-shikai na na amurka ba saboda wannan yana daga cikin manufofi nasu amma mu wannan manufofin shi ne ba za su bari mu ba mu mai shubtan ma al'ummar mu ce ɗan siyasar mu akwai manufofin ba dole kowa kowa waye zai je to sai ya sai ya zo da wannan manufa to ba za su yadda ba saboda haka za su dinga kawo wani sabani iri iri wannan kuma shine abin da shi a Huntington ya faɗa a cikin Clash of Civilization ɗinsa cewa idan akwai sabani tsakanin wanda kuke muhawara da su to ku yi kokari kwarai da gaske wajen ku ƙara balbala wutan sabanin adawar ya ƙara yin zafi saboda haka za ka gani a tsakanin musulmi za ka zo ana ta rigima tsakanin wanda ya ce sunna ne wanda ya ce bid'a ne wanda ya ce shi'a ne wanda ya ce sunna ne na'am wannan abubuwan da akwai su tsakanin musulmai ba za a daina ba dama addini dole wanda ya zo da kariyarsa dole za a yaƙe shi to amma a tare da kuma suna ƙara bi kuma wannan sabanin kuma suna ƙara haɓaka shi wani abin da wataƙila ma a iya zama a iya zama a fahimci juna su ba za su bari a fahimci juna ba eh kamar da na fara na ce rigima tsakanin kamar sunna shi'a wannan rigima ce ta addini akwai siyasa ya shigo ciki amma dai babban dalilin da samu dai suna muke rigima da su rigima ce ta addini suna zagin sahabbai suna kaza suna kaza kaga babu da dena wa sun dena to amma tare da haka su turawa idan suka samu irin wannan kuma su suna farin ciki za su ƙara haɓaka abin za su ƙara wato shi wancan ya ci gaba da zagin sahabban su ƙara ta musu wasu abubuwa ma da bifar gaba saboda ya ci gaba da kawo manna irin iri su kuma waɗannan 'yan suna ɗin watakila kuma a ciki wani abin da yake a iya a iya tsayawa kawai a yi bayani kana ce za a rubuta wasu hanyoyi da zai kawo ta da jijiyar wuya to kuma za su bi su mata hanyar su wani abubuwa su kara lalacewa saboda wannan wato a ra'ayinsu ne sai kuma abu na uku da na ce shine demokradiyya a afirka demokradiyya a afirka kawai ba wani abu ne illa iyaka a haɗa mu su haɗa kai da wasu daga cikin shugabanninmu su gaya musu wasu wasu manufofinsu ko ta hanyar ko ta kai da kai wato kato da kato da ake faɗa kai da kai tsakaninsu su gaya musu a tebur ɗin maganganu a ce ga yadda abin da ake bukata ko kuma ba directly ba ta hanyar wasu daga cikin ƙungiyoyi imf a ire-iren wannan kungiyoyi da aka sani na tabbatar shi mai irin wannan tambayan ba wai malaman addini kawai suke wannan magana ba ai kwanan kwanan ya ji daga cikin elisa ake da shi a wannan kasa akwai a tayi ka ya fito fili ya faɗi cewa tun na yake su ne IMF suka zo suka kawo wasu sharɗai suka yi waye suka yi waye shi ya san ba za a zauna lafiya ba ya faɗa a BBC ga wanda yake sai ya je ya duba to kaga waɗannan ba intellectual sai suke faɗa ba wai malamai addini bane ba propaganda ne ba ga wanda ya je ya duba zai ga malamai su suke faɗin wannan magana saboda haka abin da suke yi kawai sai su haɗa kai da su shugabanninmu shugabanninmu in sun gane ko ba su gane ba ka za a rika bi shi kuma dole ya dinga amsa waɗannan waɗannan sharɗai din ko ya yi yana so ko baya so ko ya je da niyyar gaskiya ko bai je da niyyar gaskiya ba to mutakar da ya je to abubuwa za su mutu lalace za su tabbatar cewa su na ƙasa talakawa to an riga an ƙara motar da su shi kuma tunda yana shugaba to za a dan bashi dan wani dan wani sarakinsa amma ragowar kuma duk abin da za su yi za su dinga kwakwashewa ne kwakwashe su tafi da su mu fi kenan mun zama kamar ba mu da hankali wannan kaga ga wanda ya san abubuwan da suka kan faruwa a faransa da a nijar da mutanen su na faransa ai kusan dukiyar faransa ne baki daya za su kwashe ta baki daya ba za su bar komi ba idan suka ba za su bar komi ba su za su yi musu ciniki za su yi su adana musu kudin idan ta yi yara kuma su wasu su kawo musu gobe hata suka ji an ce hata suka ji su suke zuwa su kai musu kuma canjin yara kusa ce wani bari ba a ce muku a ce dan bara su hayya dan dan nijar hayya ne hankali ba shi bai yi wayo ba da zai rike kudin sa kaga wannan ya kamata a kula kwarai da gaske mu ma yanzu kaga sun fara zuwa mana da waɗannan yaƙe yaƙe da fadace fadace fadace idan aka zo aka ba a samu zaman lafiya ba sun san da sai jirage su da waye sai su ninka kwashe kwashe abubuwan da za su kwashe mana su kuma sauran shugabannin ba a riga an ba su wasu shardai buyut wasu wato shardai iri-iri ko yana so kome su dole su kashi da haka dole a lokacin lokacin da shi imf suke yaban shi mu kuma a lokacin muna cin azaba iri-iri muna cin azaba iri-iri to wannan shine abinda abinda na faɗa ina iyaka dai kamar da na faɗa wannan magana ce wacce take da yake siyasar duniya ana yin sa ne kan munafunci yanzu to koya na so in kawo dalili in ma na bata ta bata lokaci in kawo dalili wannan na zai je ce kuma ai propaganda ce kada kan ka fahimci fahimta ta shi kenan kuma baka fahimta ba to ka je za ka fami a wanda suke wanda ba ni ba za su bayani wanda ya funawa ba dalla dalla abinda kake nufi shi ne turai kasashen turai da amurka gudanar da mulki ba ta canjawa abinda suke so kowace jam'iyya ce abinda ƙasa za ta ci gaba kasar su dai talakawa su shi suke su ci gaba da bautar da mutane su suna zuwa afirka da asia don su kwaso arzikin su kai ga su kai garin su su gina mutanen su Haka.
su fi kowa a duniya wannan ita ce propaganda wani abu da zan- watakila zan kara ku lura ku gani mu a nan amurka za ka gani waɗanda suke musu aiki in sun- in ka cire shugabannin nan to akwai mutane iri biyu. ko dai wanda suke su waɗannan mutane da za ka ce ganin waɗannan intellectuals ne kuma musamman suke zuwa jami'a su kwaso su ba sa kawo jahili ba sa ɗauko da kiki sun ɗauko wannan ne na musamman wannan ga wanda a munan duk mun hirar iyayenmu yadda suka taso yadda aka daga kai musu harhari wasu su kuma da suka zame kuma yanzu wani labarin ake ba yanzu ba eh wanda ba ina faɗa ne suna da fasahar experience kan wannan za za su yi- kuma ba samu da gidi za su samu mai ilimi ne in suka samu mai ilimi to sai su ɗauke shi sai zai rika musu aiki a wasu aikace aikace ko dai ya sani ko bai sani ba zai dinga briefing su da wasu da wasu bayanai da sauransu da sauransu da sauransu da sauransu ko dai ah, wannan abin da ke kira non governmental organization dan ah, NGO NGO waɗannan ire-iren waɗannan NGO sun ai ba ka ɗaukar jayi suna ɗaukar wanda zai iya kawo musu wasu bayanai wasu za- a a matsayin wata ƙungiya saboda zai je yana musu tabin musu wasu bayanai ah, kan wani da ake cewa dan wa- me yake dan taratsi ne terrorist ne ko abu irin wannan zai rinka ba su bayanai zai rinka kaza zai rinka kaza zai rinka kaza zai rinka kaza to wannan kaga su waɗannan galibin waɗannan irin wannan mutanen to sai da aka je aka yi brain washing din su galibi suka zama da mu dai a cikin al'umma kamar mu da kai ne ire iren waɗannan mutane suka zama fitanannu ne in duk abin da muke yi to su ba za su iya zuwa wajen ba amma za su sa su su je su samu wannan labaran wannan shi su ne ake kira intellectuals yan jami'a za a dauki su aiki ba abu da sun kaje da zai buɗe maka laptop din shi ko wani abubuwa ba abu da za ka gani sai abu- wanda kai baka tsammani ba wata yan rigima ce kawai aka yi kawai a nan dorai to amma shi har ya biya da bayanai har hotunan waɗanda suka zama involved a wurin zai je in ka gudu na kwaɓi shi za ka ganta gashi ya yi aika saboda yana aiki ta musu shi na munafunci don mu zauna mu kira shi munafunci ko da ba bai da ilimin addini to amma ya san waɗannan mutane ba suna shi ba suna mana nufin alheri ba ne banda wannan kuma sai waɗanda yake wanda wawaye aka biya mutum ne ko su alama waɗancan za ka ko dai wajen human rights ko kuma NGOs din nan eh za ka wanda akwai wannan nan wannan a Kaduna shi ba ba abin da ya dame shi sai dai wani bangare na na koyarwar musulunci sai ya zo ya dinga dira a kansa shi kuma aikin da yake yi kenan ya sani ko bai sani ba dai wannan aiki ke musu eh kuma suna damuwa da duk wani abu da zai da Twitter su za su ƙara haɓaka shi za ka ji su za su fara haɓaka shi da su sai mutanen su ba mu ba sai ta magana shi ma mun dukkan mu damu ba ya ce cewa zai fita kara wasu lokuta nan ga mutane ba shi ba mata shi suke ba yana fata lokacin sa a banza abu amma ina tsammanin koyo na ga wani wani magana nashi kuma duk magana kullun zai sai ya zagi addini ba kullun haka yake sai ya zagi addini in dai zai magana sai ya zagi addini ya ce kaza ya ce kaza an baki barin mata su fita an ki barin kaza kishin addini duk kaza kaza kaza zai kawo su kan garin rashin wanda idan ba a yi daga sai ba wata ila imani imani ya rawa to a ba ba hauke zai kan ba wai ba haushe ne a banda wannan sai wanda suke su aka biya ne su saka karu ne su ba sa bayyana abubuwa su kawai da an tashi za su ce kawai ai mun je mu ina da bukadiya ai shi ya je shi irin wannan wawayen da zaran ya tafi turai ya ga wato kwalta ya ga gida ya ga waye ya sha shayi ya dawo sai ci da ai a zo a yi a girmi nasu mu da muna tafawa ta baya waye waye wato kaga wannan shi gari ne shi yana ganin abubuwa ta sama sama ne shi kuma lamarin duniya a yanzu ku daina kallon abu ta sama sama duk in kun ga an yi abu a sama an yi wata yar magana ko da habaici ne wallahi ta munafunci ce a kasa wannan haka ne duniya ta koma yanzu abinda za ka ji mai giya san ga wanda ke gayon kallon sa yana kiran shi political hypocrisy idan ka ji ai wasu magana a sama to akwai munafunci a sama kuma ko ne sai sama ku roƙo gani in ka ji tsakanin wani da wani an fito fara fitowa gidan rediyo ana wasu manganu ta sama sama to a can kasa akwai akwai akwai batanci da aka yi eh ba haka suke abu ya ce a su waɗancan turawa ku lura ba amurke da ɗan rasha a dai ba maƙiya irin su a yanzu ne kowa na wato nuna gemma su farmasisa to amma duk da haka mutanen rasha lokacin da trump ke mulki ai sun taimaka wajen yana son kusan cewa su wasu hawan magudu nan kuma suna zuwa su je su haɗa kuɗi tun daga waje wajen wane ci saboda in ya ci mai zai mu trump nan ai mutanen rasha lokacin da ya hau har munna suka rika yi suka rika raba abinci kyauta ne waye waye saboda suna ganin wasu abubuwa da ba a samu lokacin obama za a samu ta hanyar kuma akwai wancewa masu yi financial campaign nan akwai wannan su ma kuma 'yan amurka ba wai a karan banza suke supporting ukraine ba da kuma wasu mutane da nan da za ka gani ana shi ɗan vladimir putin na biyu na kakka ba su ai saboda su amurka su ma suna da suna ƙara ingiza musu kuɗi suna ingiza musu kaza saboda su kawo tarnaki haka da abu abu na kunci ake kar wani zai ba ya abu nan ita jaban cancela angela merkel tana nan kawai a cikin amiran nata wani ya je ya shiga cikin bayanai na waiwaita sada zumunta za a gani ai muna wuce za a gani ta ba saboda a ce a mata hayinci a mata wato makirci iri iri ita ma hilar da clinton ba an shiga imel ta ba sadaka ku daina a daina ce muku wai ba su hannu ma kuɗi a daina ce muku wai wani daga waje baya ba su kuɗi shi ma kuɗi ana yi a je ka duba ka gani kai ma ka je ka ci gaba da bincike za ka ga haka ila iyaka dai sun iya munafunci sun iya daɗe abubuwa sun iya daɗewa mu ba za mu gane ba ai bayanan sai wanda ka samu yanzu ka da wani bayani ne mun ba BBC ba illan ba Sahara ban ba waye ban ba waye ba to din nasu ne sai abin da ya zo maka mu ba mu da hanyoyin samun bayanai a wannan shine wato bayanin da na na so na da dan ƙara illa ya kare wata kila dan dauki lokacin mu da yawa amma dai kamar da na faɗa wannan propaganda ba bari za ta ba da na so in faɗa in kawo hujjoji to wani zai ce propaganda ce wani na nan yana yin sauraron waɗannan abubuwan da muke yi yana ganin kawai ai kaza kaza kaza kaza kaza yana faɗin wasu bakajen maganganu to mu ba mu dai muna yi ne saboda al'umma mu ta gane ta fahimci ina aka dosa babban mataki mataki zamu dauka akan waɗannan makiya shine mu fahimci kanmu tukuna amma in ba ka ba duk za mu za mu je mu aika dubu amma da an je za a kaice shi wani tiriti shi kenan zai dawo a kwakwalwar shi a burkice bai gane komi ba sai kun dai sai da aka yi aka rika yi ma shi ma Buhari ai Buhari ya ba wanda sai ce bai zo da kyakkyawan mulki ba kyakkyawan ya kyakkyawan intention ba nufi ba amma da yaje sai da aka burkice shi ya kansa gara gaba ne baya ne hagu ne yamma ne ba abun da ya gani haka ya sauke shi ya hawo a hargitsi haka ya sauka a hargitsi eh saboda haka haka abin yake dole yanzu al'umma mu dole ta gane in kuma ana son ba mu yanzu ba fada bane mu dinga sa wani kwanaye ba ga ci da mu gane yanzu ma ya sa ba rigima ce sha'anin siyasar duniya a yanzu ba magana ce ta yanzu kai ma ka yi abinka daga ƙasa yadda aka ce maka daga ƙasa kai ma ka samu shi daga ƙasa to insha Allah za mu shiga yau a kan khilafa al-islamiyya a takaice za mu yi kwarai da gaske da wasu na ta na cewa ko a ƙara bayyanawa a fadara to ba zai zai so mu fada ba tun da littafi ma ya zo ƙarshe to abin da za mu fara tattaunawa game da sha'anin khilafa islamiyya shi na musulunci shin mu musulunci wato jagorancin da ubangiji ya bamu a qur'ani da sunna ya bamu system ne ko ya bamu principles ne wannan shi ne suke ya bamu mabadi ne ko ko ya bamu nizam ne kusan da can ba san nizam ba gadi gadi da can ba a maganar nizam nizam shi ne system a ce ga 'yan communism ga 'yan wannan ba yake 'yan demokradiyya da sauransu ko capitalism da sauransu irin wannan kaga wani system ne capitalism jari hujja ne bangaren ciniki su ma 'yan communism wani bangaren jari hujja ne na gurguzu to irin wannan a demokradiyya akwai irinsa sannan kuma wanda kubadiyya akwai wasu mulkin mulukiya monarchs da ake faɗa da sauransu ire-iren wannan to mu musulunci tsari ya bamu koko ya ba mu wasu shika-shikai ne mu kauce musu ko kuma mu ɗabbaka muka ɗabbaka mu je bidi kirkirin yadda muke so wannan ba har yanzu ana tattauna tsakanin malamai na wannan al'umma musamman dai a wannan zamani saboda kamar yadda nace maganar annizam system ya zo ne a daidai kusan wannan zamani a yanzu waɗannan lokuta karnuka karnuka da muka da muka keto wasu daga cikin malamai suna da ra'ayin cewa musulunci bai zo da annizam ba bai zo da system ba ya zo al-mabadi ne ya zo qawaid ne ya zo ka'idoji ne ka'idoji ya bamu wanda usul ya bamu na shugabanci kamar yanda yake bai bamu ka'ida tsari guda ɗaya na cinki ba in ka lura kawai musulunci da ya zo sai ce maka to kaza haramu ne kaza haramu ne kaza haramu ne kaza ana so kaza ana so kaza ana shikenan sai baka ragowa kuma ka je ka tayi abinka abinda musulunci ya magana kan ciniki ai bai da yawan kafansa da abin da bai magana ba kaga ashe ce kursus ya bayar mabadi ya bayar da usul da qawaid amma bai bada wato tsari kamar a ce capitalism ka jari hujja ka je kai ta cutar talakawa kai inda zaka sama zaka samu shugabanci kai zaka sami riba zaka ji suna cewa inda zaka zama ruthless business tycoon ka zama jari hujja kenan shi in dai har gidan shi zai ta samu jakan kuɗi to bai damu ba dai sarka goma su rinka mutuwa babu morality to kaga wannan shi capitalism tsarin asalin capitalism ke to musulunci bai kawo wannan ba musulunci kawai shi ya kawo da albayan ne da kuma as-sidqu da ire-iren waɗannan albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana fa in fa in bayyana wa sadaqa burika lahu ma fi bai'ihima wa in katama wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima musulunci irin wannan ya kawo irin wannan qawaid in an ɗabbaka to wasu daga cikin malamai suke cewa shi ma a addinin musulunci bai zo da ƙa'idoji ya zo da shi sha'anin mulki bai zo da wani tsari guda ɗaya ba saboda ka tsari in dai ya dace da tsari na musulunci shikenan za a iya karba amma dai shi dai ya baka ƙa'idoji to kuma suka ce wannan ya fi dacewa da alamiya ta musulunci wato musulunci zama ya gaba kowace al'umma kuma kowane lokaci saboda in ka zo da wata tsari wata kira tsarin ba zai dace da wasu mutane ba suka ce suna ganin a musulunci nizam bai zo da shi ba amma ya zo da ya zo da wato shi wannan ne ya zo da shika-shikai ne saboda abinda musulunci yake nema shi ne al'amur wal istiqrar a sami aminci kuma a sami stability a sami zaman lafiya ka a sami rigima ka a sami cikukuliyar abubuwa wani lokaci kaga musulunci idan mutum mulki ne zai yi kawai sai a ce ya ce mulkin sa ba a damu da wannan ba in zai yi wani lokaci appointment ne za a rika yi kawai shi kenan to aje a ji dai bai damu da wani tsarin ba shi da abin da ya cancanta kawai ya damu da shi da kuma a wanzar da zaman lafiya a wanzar da kuma adalci wani lokaci kuma kaza wani lokaci kaza kamar yadda aka sani abubakar a wasu lokuta abubakar shi ya zo da ishara ne ishara ce nassin ba samu nassi karar ba amma ne ishara ne maza da ya rika yi hannunka mai sanda har sabai suka gane girman abubakar amma umar kuma sai shi ya abokin din umar da kansa bayan umar kuma umar kuma sai bar abin a shura to sai suka ce kaga ashe babu ba system bane principles ne abinda kawai ake nema a kawai shine a kawo wasu mabadi shiga shigai to wannan a kusan shine tsarin wato ra'ayin da da yawa daga cikin wasu daga cikin ni da malamin da ne hira da su akan wannan matsalar sun baka kaka ma wannan wannan ra'ayi din suka ce abinda kawai ake bukata shine a wajabcin a samu da liman musamman din liman shugaba to dole dai a samu shugaba din sannan kuma dole a sami turkul hukumiyya al'adila dole a sami hanyoyin jagoranci zama ta adalci dole kuma a sami hisba al'amur bil ma'ruf wallahi adal munkar da kuma tsaro dole kuma a rika rike hannun azzalimi suka ce dole a sami wannan kuma dole a sami wanzar da zaman lafiya da adalci da kuma hukunce hukunce gami da alƙalanci in aka samu wannan abubuwan shikenan ko ta wani tsari muka yi ta wannan suka ce babu laifi wannan wannan ɗaya daga cikin wannan ra'ayin kenan to akwai ra'ayi na biyu kuma wasu daga cikin muhaddisuna suka ce eh musulunci za a iya cewa yana da nizam duk da idan ka duba wanda suka fara wallafa littafai kan shugaban shugabanci na musulunci gaskiya su ma ban ga alamar sun yi magana kan nizam ba wannan kalma ta nizam sabon kalma ce su galibi sun fi magana akan muwasafat na shugaba ya za a yi hukunci me ya adalci ya za a yi a abincin ministoci da sauransu galibi aka suka magana amma ba su yi magana ta yaya turko yin iqadin imama sun yi magana amma ba ta irin wani system ba suna magana cewa idan aka samu kaza aka samu kaza ko gado ko mai ba mai ko kuma a shura ko ba mai ne duka wannan suna cewa in dai an samu to a kaita a kawai a abura eh kuma wannan kaga ya fi ya fi alama zaman lafiya dan idan kace ka damu sai dai ta hanyar kaza ne zai zo shugaba ya zo to ran da aka samu wasu yan bahira iya suka danne suka banga banga to kaga shikenan sai ka ce shi wannan shugaban bai da political legitimacy shugaban musulunci bai damuwa da wannan ga wannan political legitimacy ko da dannewa yayi da kashi da aji ya karba in dai ya danne ta karbu a to shikenan zai hakura shi da kaga malaman mu na musulunci ai a wannan kasa ba su yadda an ce za a je a kai ma sojan Nijar wani farmaki ba sun fito sun ta magana cewa wannan sojan ma haramun ne ya je ya mu shugaba da akan wannan saboda wannan ya riga danne ya kuma danne kuma ya karba ya karba abun sa ya kama wancan ya sa kaya yanzu a je kawai a sasu wani yanayin na haisa baisa mu kuma addinin sun ce ko da mutum ya danne ya kwata kawai inda ya kwata ya kwata to zuwa lafiya shi yake wasu daga cikin malamai suka ce eh musulunci na da nizam yana da system system din sai ne ya dan canzawa ya da dan maruna haka babban abin da ne ya kamata a lura shi suka ce a farko shine nasbul akhyar in za a kama shugaba to a zama wanda yafi kowa ya in an kwanta shi sauran mutane to ya bi su waɗannan ya tara wato wato alamomi na na shugabanci iri iri daga cikin shiga shiga a ciki a samu musulunci abinda muka sha faɗa musulunci inda musulunci za a yi to bai da wani kafin ya zama shugaban ka ba nan da muke zama muna zai rayuwa ce irin ta maka rayuwa ce muke irin ta maka rayuwa ta masu rauni shi za ka ga yanzu ake irin wannan amma dai a musulunci inda musulunci za a yi to ba a yadda a ce wani wanda ba musulmi ba zama shugaba wannan haka yake kawai banda wannan kuma sai al'ilmu ilimi shugaba a wurin a wurin wato a musulunci dole zama da ilimi ilimi kuma yana fara ilimin addini ka san mu a musulunci duk abin da mutum ya sani in ya ga dama ya zama na sau tsabar a iya kere-kerensa da hannu yake kere abinsa irin na annabi dauda to amma mu yanzu wannan bai rayuwa ba mutum bai san addini ba mu kuma a mizanin mu wannan ba a wani mutum wannan shi sunan shi bai san bai da ilimi ilimi farko saboda abin da za a fara maka da in ka zama shugaba sai an yi alkawari bai ana addini tukuna kiyaye addini kafin bai ana rayuwa da aka to addini ke fara zuwa ilimi kuma da ake magana ilimi na addini ba wani wani ta zama malami kamar kowa da kowa ba amma dai zama da ilimin addini wanda wanda kuma sai akwai hikima shugaba dole zama da hikima ya san inda zai yanga wanzar da adalcinsa ba yana da ilimi amma kuma bai san dama ina tabi dama ba hagu tabi da hagu bai san da shi ne zai sa tsingiya ba bai san shi ne zai zama yana da sauki ba eh kawo ta da kawai za ka rufe ya sauki baki da an raina shi bai da haiba bai da continuity wani ba za ga ya tsanani baki daya to shi kuma addini yana da yana tafiya da hikima banda wannan kuma sai al'adala adalci dole a samu shugaba da adalci sannan kuma wani kuma adalcin tun daga yakin yana yaro ba sai da ya fara jin cewa zan samu kariyar shi kariyar politics ba sai ya fara tattara mutane haka yana ba su abinci ana cewa da adalci wannan kyauta yake yi ba wai ba wai ba wai adalci yake ba ai ba a jaraba shi ba a za a in ana bukatar a san adalcin sa za a ji tun daga gida tun daga rayuwarsa a gida dan wani lokaci daga nan ake gane ake gane cewa wane mai kama zuwa kan aika tun yana yaro in aka bar sauran yan uwansa yara an ce ga abincin bayan wani lokaci babanku ya ce duka raba mukannin ka biya zai ya cinye kaga wani alamar ba zai adalci ba eh sai an tare na shi in ba haka ba to zai tashi zan mugu shugaba ne wannan hada ban mene kawai cinyewa zai banda wannan sai al'amana amana a same shi da amana inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin a samu al-quwwa sama al-amana banda wannan kuma sama al-tukuriyya waɗannan shika-shikai ne ba wai su ne su kaɗai ba shika-shikai ne da malamai da malamai suke faɗa cewa wannan shugabciyar nan duk wani shugaba dole a same shi da waɗannan abubuwa ba wai ana nufin cewa dole sai ya zama ɗari bisa ɗari ya hada waɗannan abubuwan ba abinda ake magana dai idan ya sami tamanin a ɗaya gobe ya samu ɗan sittin a wani ya samu saba'in a wani irin wannan haka ba wai ana cewa sai ya zama ɗari ɗari ɗari ɗari ya wata ɗari ɗari zai wuya a samu abinda ake magana shi ne dai ya zama alƙadar wajib kuma ana iya samun wannan da rauni kaga bai cika wannan abin ba ba za Allah kaga shi da yake wato abuntaccen Allah ne a baka sariya cika su ba za Allah masani ne mai ilimi ne sannan kuma maza Allah mai hikima ne ya san yadda zai yi mu'amala da kowa ya san kuma yadda ke wanzu da adalcinsa ya san lokacin zai fushi ya san lokacin kuma da za a mushi abubuwa a mushi kaza a mushi kaza ya kawo ba da shi ake ba to kaga wannan shi ne hakim sannan maza Allah kuma kawiyan ne mai karfi ne yana kuma da karfin hali in ya tashi zai dau mataki in dai matakin nan ita ce ta dace a yi to baya yin baya sannan kuma an haka ne gaban makiya to baya yin ribas baya zuwa ya dinga turo in aka samu ko kun yi rauni to shi zai dinga samu kawai fara tafiya in za a tira yakin kwarai aka tafi wasu daga cikin wanda suka musulta a fatahu makka sai suka yi rauni suka dawo da baya suka lalata formation da ya yi tashkila da ya yi na yakinsa to maza na farko dai a lokacin da alfadara ya hau kaga dai ba gudu aka yi ba ba an zo a gudu bane sannan kuma a lokacin ya rika kara wato dukan abin hawansa yana kara shiga cikin abokan gaba ana riko shi yana cewa anan nabiyyu la kalib ana bin abdul muttalib a shaga mai karfin zuciya ne mai karfin zuciya ne a lokacin da kuka ki shi zai fara tankara ba a tura a tura a tura kuma shi yana nan ba sannan kuma maza Allah kuma amintacce ne aminullahi ta'ala ne fi ardihi amintaccen Allah ne a ban kasa saboda haka bai halatta da tun a lokacin da bai halatta a karkace wa Allah a ce za a ɗauki wani matsayin shugaba ba kuma Allah ta'ala kun ga sai ya bashi sahabbai sahabbai masu masu kima kwarai da gaske ba su yi mishi yadda banu Isra'ila suka ma annabin su ba sai su ce a ai kai ka hakura kawai da wa'azinka ka tsaya a masallacinka amma muka bari mu zaɓi shugaba ba su yi wannan ba ai duk wanda kai ya fara wannan maganar to yana sai ma'adin tawaye saboda zara an zo ko ina ya ce to to qala Allahu qala rasulu kaga fa bai so to sai ce to malami ya tsaya a masallaci kar a saki sa mushi baki saboda baya san da zara ya zo zai wace zai wani hanyar harkokin a ce to wannan ba daidai ne ba to kuma Allah ta'ala da yake yayi manzo Allah zaɓa sahabbansa sai da ya zaɓo musu ba su mushi irin wannan ba amma kaga ba ruwa sai sun taba yi ma annabi su haka suna gargashin annabi su yana musu jagoranci jagoranci adila mai adalci jagoranci kuma mikakkiya kawai suka ce ai su su a canza musu da shugaba a kawo musu wani wani sarki kawai wanda su je su yaƙi a ƙarshen sa kuna faɗa annabi ba kun je kun canza abin da yake bai kai annabi daraja ba sannan kuma da aka kawo su ashe kaga su abin da suke so ba shi ne ba shi ne wani sarautan ba su dai a basu zai ubangiji ya zaɓa musu wanda ba wai dole yana da kuɗi ba amma yana da ƙarfi kuma yana da ƙarfi ya kuma da ilimi wannan dole a samu shugaba da irin wannan ka ka samu shugaba mugaffal galibi shugabanni yanzu gaskiya a duka suka zama shugaban da muke samu duka gafalallu ne ba ka fahimtar ma meye ma namu maslahan mu abinda bature ke cewa sense of belonging ba su ma san mu meye abin maslahan mu ba balle kuma su iya kwato mana ka duba ka gani irin wannan shirin da ake yi a ce a ce kawai mu nan arewa da an yi magana ce bangaranci amma kuma dole dai a faɗa a ce arewa dan power station da ake da shiga guda uku kano jas ina ne kaduna amma wata state kawai haka da kawai tana da guda takwas takwas ne nawa ko goma ce takwas ita ma guda daya to kaga dan Allah dole duk wani kamfani da za a yi duk Kano Kano in a tarihin kasuwanci ne ba karamar tarihi ne ta ba amma dole su waɗannan su tashi su koma can kuma saboda yanzu ne ta riga ta koma da harkar sufurin ruwa da waye da kuma wannan karki ake yi to munan babu wuta ba zai tashi ba zai tashi saboda haka idan ka samu shugaba gafalalle ko wani wakili gafalalle baya fahimtar komi to haka za ku tura shi cikin duhu haka zai dawo cikin duhu haka zai je gidan shi in yayin taya kwace duhu Allah ya tsare Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗannan banu Isra'ila yace wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum talut malika sun tambayi Allah ta'ala ya ya samu musu da wani shugaba sai aka samar da talut sai suka ce anna yakun qalu anna yakun lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min da shi kaga dama ba wai son suke wai shugaban da Allah da dan ba abinda suke bukata kawai a ba ɗaya daga cikin su mai kuɗi ya za a bashi mulki bayan mun fi cancanta walan yuta sa'atan min al-mal ko ba a bashi mulkiya ba in dai siyasa da muke yanzu yanzu ka tabbatar in za a samu wani wanda ke wato dan kauyen kayo bai da ko ani a ce shi za ku fito takara za ka yi an ce to wai shi mai tara ne haka zai yi shugabancin ai har yanzu a waɗanda suka yi dan takarar ba su da kuɗi ana ana faɗin su a ce ai wani ai bai da kuɗi ne shi yasa ba zai kai labari ba siyasa sai da kuɗi to kaga in dai aka ce sai da kuɗi kaga ba za ka kai labari ba Allah ta'ala zai ce inna Allah tafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ta'ala ya zabe shi akan ku ne kuma daga cikin abin da ya kara mushi na baiwa shine ya kara mushi wato faffada na ilimi da kuma karfi na jiki kaga karfi a ilimi nan karkashin sa akwai hikima akwai adalci akwai amana domin mai ilimi kuma shine wanda yake yana da amana kuma yana da hikima sannan kuma a karfi na jiki kuma karkashin sa akwai kowa da nufuriya akwai ƙarfi na jiki wanda zai iya tinkaran abin da ya kamata tinkara sannan kuma akwai mazantaka ba mace ba daga nan ne malamai suka cewa ba yanda za a yi mace ta zama shugaba a wajen musulunci duk wani wani kamfen da wasu ke yi cewa a yanzu bukari ake ta iya zama wannan da kwatance suke yi kwatance ne ai babu nasi amma nasi karara Allah ta'ala a ijma'i ma dai malamai ba a taɓa samun khilafa ta musulunci aka taɓa samun mace ba ba taɓa samun wannan ba kaga wannan ma ya isa ka samu wani abu sannan kuma kai tsaye manzo Allah ya faɗi cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba za su samu rabauta ba idan suka jibinta al'amarin zuwa ga mace wanda zai ce ana isa mu ga mace mai kamar maza ai kaga ka ce ta zama ta mijin ba macen ba shi ko musulunci ba mace yana da yana da manufa a kanta in dai mace aka ce za ta zama shugaba to za ka ko dai a kai fama da rauninta rauninta mace ne tana da rauni ko an ji ko an so tana da rauni ko da ka ce akwai mutum da zai taimake ta akwai bilkisu akwai waye a bilkisu daga baya ita ba ta take zuwa ga annabi sulaiman ta take zuwa ga annabi sulaiman ba ta take zuwa gare shi ko kuma ta zama mai kama da maza din amma kuma ta tozarta hakkin yaranta hakkin mijinta hakkin abin da ya kamata ta yi na tarbiyyar al'umma kun kuma san cewa mace mu a musulunci ita ce jigo wajen tarbiyya namiji fita yake yi mace ita ce ake barin mata tarbiyya saboda in dai aka ce mace ta zai ta tafi to sai ka samu tarbiyyar wurin ya lalace sai ka samu wasu abubuwa na na wato fitsara iri ana zuwa ana gani kuma sai ka samu wani yayi mata tabawa tabawa na rashin mutunci kai ko wannan ita wace ce sunan wannan mai takara dan takanta ba ya ce ta je kicin ba wasu daga cikin takara ba sai ta je kicin ba eh sai da ba ba zo gaban ba sai an ce ta je kicin kuma in ya gada ma an yi taro akwai wani irin gaisawa da zai yi kawai an san wannan gaisawa na rashin mutunci aka yi sabani namiji namiji haka za a ci a yi nan a yi nan a yi nan ya kwana wani lokaci ya kwana bai bacci ba a ci yan siyasa da yawa su ana bamu labarin cewa suna shan kwayoyi ba sa bacci mace ta sha irin wannan to za ta kara haihuwa kenan sai aka lan yi fi ha qawlun wallahu amruhum mubra wannan haka take sau da ita wannan wata take yar karama ce ko yar wace ce ta ta kumfan baki ita an ce an halatta mata wanda babin za a yi wani malami zai halatta abin da ke haram haramun ne dole a samu a samu aljisim aljisim kuma shine kowa da zukuriya dole a sami wato karfi da kuma wannan abin da dai nake sa in kai mu shine wato tsarin musulunci shine zaben a zaɓin shugaba wanda yake shine al'akhir ya fi cancanta shi ake son a samu a fara samu tun daga waɗannan abubuwan da muka faɗa musulunci ilimi hikima adalci ƙarfi da sauransu a shi sa malamai suke cewa wanda suka fi cancanta da shugabanci bayan manzon Allah shine Abubakar da Umar Abubakar da Umar wannan su suka fi cancanta saboda babu wani wanda ya tara ire-iren waɗannan sufofi irin su ilimi hikima adalci da kuma faɗa aji da dattafu da ƙarfin hali da kuma rashin jin rashin shayin zargin mai zargi a kan gaskiya ba su da wannan shi yasa kuma maza Allah kamar da tabbata a cikin hadisin Jami'ar Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da sauran littattafai ta hanyar Imam Tsauri ake ruwatowa Imam Tsauri da kuma Za'ila ibn Qudama da Sufyan ibn Uyayna da kuma Musa ibn Kidam da kuma Amr ibn Harim wannan hanyoyi da dama ta hanyar ya tabbata daga Rabi ibn Hirash daga Hudayfa ibn Yaman wazala yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di min ashabi Abi Bakr min wa Umar ku koyi da waɗannan da suka zo bayana Abubakar da Umar wannan hadisi ya tabbata ta waɗannan hanyoyi da na faɗa akwai wasu hanyoyi da suke ƙara kammala wasu amma dai hadisi ne wanda ya riga ya tabbata ba a da tantamansa mazala ya faɗa wannan magana iqtadu bil ladaini min ba'di min ashabi Abi Bakr wa Umar bazala kaga a tukabar ubangiji ya nuna mu cewa waɗannan yayin za su saura baya na kuma shine saboda tsabar nasiha ga al'umma yake gaya mu al'umma cewa waɗannan guda biyu inda suna to ba za a bata ba eh Allah ta mazala sai ya sai wato ya ya nuna mana haka to a cikin Abubakar da Umar kuma babu kamar babu kamar Abubakar Abubakar duk da wasu suna cewa yana da rauni rago ba wai kuskure ne din gurgun ba ya da irin tashi raunin amma kuma akwai kuma inda yake da wani karfi na farko dai yana da ana samun wani karfin hali tare da abubakar da kuma wato tsayuwa tsayin daka akan ayi abin ayi daidai karfin da wani lokaci ba a samu hata da umarin ba ku tuna da lokacin da aka zo a yakin rinda umar aya ta tama amma abubakar bai ta tama ba yace a zo a fita haka nan yace duk wanda ya raba zakka da sallah to sai na yake shi sai kaga abubakar yana da karfi sannan kuma bangaren nan da kuke da ake magana ma to akwai sauran sahabbai musamman kuma Umar sai ya zama ya cika mishi wannan bangaren da ake ganin akwai rauni saboda haka sai ya zama taruwan Abubakar da Umar akan khalifancin Abubakar to ba a taba samun wani khalifanci wani shugabanci a duniya ba in ba ta annabawa ba da dai kamar irin wannan inda aka kammala al'umma a wannan lokaci kuma komai yake tafiya daidai wa daida ba ka jin wasu jahilai na shigowa kamar yadda aka samu rubutun kuma da Ali wasu jahilai suna sa suna maganganu ba ka ji malamai ne kawai su ne ahalul halli wal aqd da an tashi Abubakar Umar Uthman Ali su suke shawara kawai Abdurrahman bin Auf Talha da sauran su suke shawara tsakanin su ne malaman kuma su ne wanda suka kowa kuma sanin jagoranci a to kaga anan zaben Abubakar da aka yi zabe ne na wanda yake wanda ya fi cancanta to mu a musulunci inda akwai irin wannan wanda yake shi tsakanin sauran yayin tintinkawu to kai tsaye abin da ya kamata kawai shi a zaɓe shi kara zai ana wani ɓata lokaci ka a buɗe hanyar wani kafin in ji akwai wanda aka san cewa shi wannan ya fi cancanta kuma duk an riga duk wani mai adalci mutum biyu da ya sadu sun san cewa wane ne shi fi cancanta daga halatta a kauce ma wani sa ba ko kada zai ana ɓata lokaci a ce a ce za a ana wani zaɓe ko ana wani mun wani shawarwari saboda mai saboda akwai irin su abubakar amma dai a wani al'umma kuma babu kamar abubakar a irin wannan shi ya samun irin wannan shi da malamai ke da sabani wai shin khalifancin abubakar khalifanci ne da aka samu da da nassi ko ko a dai ishara ce manzo Allah yayi a wannan magana ce guda biyu tsakanin malamai da ahlus sunna amma abinda da yawa daga cikin muhaddiquna ahlul hadith da sauran manyan malamai suka zaba irin Hassan Basri a sun tafi zuwa ga cewa zaben khalifancin abubakar an zabe shi ne wato ta ta ishara mazala ya ta ishara ne daga cikin isharar da ake cewa maza Allah ya yi shi wato wanda ya bashi ya zama amirul haji kuma gabda zai kuma ga Allah wannan kaga ishara ne daga cikin isharar shi ne wato yayin da maza Allah ya ya bashi ya zama ya jagora a sallar a sallar da sahabbai a musulunci duk wanda aka bashi ya zama yana maka jagorancin sallar kamar ka bashi maka jagorancin siyasa ne saboda haka zai iya wannan banda wannan kuma malamai suka ce akwai kuma wato abinda maza Allah lokacin da yake rashin lafiyar ajali an shiga wajensa wannan ruwaya ce sahihiya ana rubutuwa daga az-Zuhri daga Urwa ibn Zubair daga Aisha maza Allah yake cewa dakhala alayya rasulullahi al-yawm alladhi budi'a fihi bazala ya shigo wajenta bakari ta ce ud'i li abaki wa akaki kira min babanki da dan uwanki hatta aktuba li abubakar kitaban saboda in rubuta ma abubakar littafi sun makali ta ce kai ya aballahu wal muslimu da illa ababakar bazala hajji ya rubuta saboda ya ce abubakar ne zai zama khalifa sai dai ce bashi ne musulmi Allah da musulmai za su ki sai dai abubakar ce wa fi lafzin fala yaqaw fi hada al-amr tali'un cewa yi rubutu kar wani yazo yana kwadayi cewa shi ya tantanta sai dai gaba ya kuma da zaran an yi sai ya ce kai ai ba za a yi sabani ba Allah ta'ala da sauran musulmai za su ki in dai ba abubakar ba to banda wannan kuma akwai akwai wannan banda wannan akwai wata mata da ta zo wannan ya cikin sayyid bukhari ta zo dan manzo Allah sai take ce mishi to sai ce mata ki dawo bayan wani lokaci sai ta ce idan na dawo ba same ka ba fa sai ta ce in fa in lam tajidi ni fa ati ababakar to ga samu abubakar to kaga wannan isharori ne aka yi ba to karar an faɗa ba to amma sahabbai sun gane cewa wato abubakar manzo Allah yana ba shi amanan musulmai ne ma baki da sadaka bayan ya rasu manzo Allah bayan kuma ga Allah sai ta zama bai a shi falta ce falta shine abin da aka yi fuja'a ba a yi ma tsaya an yi shura sosai ba saboda umar ke cewa saboda a lokacin babu wanda al'umma za su biyu za su yarda da shi a ce ai shi ya zama khalifa amma abubakar din ba duk wanda aka zaɓa da za su iya cewa anya ko dai wani amma abubakar ba wanda ke kamar sa babu wanda ke kaga ko umar ai waya na zuwa cewa wani daga cikin cewa za ka samu wanda ke da tsanani amma abubakar ko da kaji an ce su waɗannan ansarawa sa'ad bin ubada sun yi kaza ba fa suna magana kan fashancin abubakar bane sun yadda cewa ne suke yi kawai lana amiru wa lakum amir yanda dai aka saba a yanayin ɗabi'a na mutane a wannan lokaci saboda haka khalifancin abubakar sai zama khalifanci ne wato ta kai tsaye malamai ahalul hali wal aqdam wannan lokaci ne su umar suka yi mishi cabba kuma su ba su yi sabani ba ba wanda za a yi ba irin wa'in ji umar ce ba wanda kuma zai samu irin wannan tagomashin ba abubakar ba babu shi to kaga ashe a musulunci idan aka samu wani wanda yake yayi zarra a cikin al'umma to ba magana cewa wai ba a kawo wani means means bibi da means ba a da shi kawai a ce ga kujera zauna ka ci gaba da jagoranci wannan shine hanya na farko na musulunci khilafa na musulunci shine a duba ga waye al'akhyar wanda ya fi kowa cancanta idan tazarar da shi tsakanin da sauran mutane yana da faɗi irin abubakar to wajibi kar ma sai ada wani ɓata lokacin kamfen ko a ce bari a tsaya a wani shura ai shuran kenan kana yi da ma sauran al'umma za su su fika wanda kuma wannan shine abin da ya faru kai da khalifacin abubakar ana yi kawai kowa da kowa sai ya yadda ali ya bi sauran ansara suka bi sa'ad bin ubada ya dan ji wani abu a ransa amma dai kuma bai taba jani janin mulki da abubakar ba bai taɓa yin cewa abubakar wai an zaɓa wani wanda yake zaɓo yin na timin dare ba ba a taɓa yin wannan ba kwata-kwata abin abubakar kowa da kowa shi yasa ma duka suka koma karkashin abubakar da suke yaki in alin ne kake magana alin karkashin abubakar bari alin ma ai da ta hanyar yin aiki karshen abubakar ne ya sami wannan hanafiya da ake faɗa wani ta haifa masa ɗansa muhammad muhammad ibn hanafiya da ake faɗa inda bai yadda da mulki abubakar ba kaga ba zai ce ai wannan faɗin da shi ba faɗanan rudurrija da aka yi da sauransu da sauransu saboda haka mutuka aka samu shugaba wanda yake ya cancanta to kana da ana wani ta ba idan aka samu wasu sun kawo siyasa to sai a koma kuma option na gaba amma dai option na farko shine a zaɓi shugaban da ya fi cancanta idan akwai annabi to annabi za a zaɓa bai cancanta bai halatta ga wani ya ce shi ga annabi amma a bari mu je mu inda ba Isra'ila ba a ji a samu tsaluta a annabin za a zaɓa ma'aiki yanzu babu shi shi kadai ya dama tilo to sai wanda kuma al'umma kowa da kowa zai ittifaki a kansa shine abubakar to abubakar kuma bayan babu shi shi ma kuma sai sa umar umar wanda suka tantama ma karan ne amma shi da yake abubakar ya san abin da ya sa har ana tambayar cewa me za ka je gaya wa ubangiji za ka samu mutane mai tsanani shi zan je in gaya musu cewa na bar musu wanda ya fi su ana da yakini cewa ga wanda ya fi to kana tsaya ba ta lokacin wajen wani kamfen kana tsaya ba ta lokaci sai dai amma wannan hanyar tana da wahalar samu a cikin tarihi za ka so kaɗan aka rika samu ta cewa ga wanda al'akhiyar kuma jama'a su sallama masa yadda aka sallama abubakar da umar wani ya da wahala shi sa wani lokaci za ka an fi kawo maganar shura din in kawo da misali kawai ita sakwatawa ba za su ji daɗi ba za su ji daɗi ba bayan tafiyar shehu bayan shehu shehu Usman ya koma ga Allah mutane guda biyu ba za- ba wanda ke sabani cewa wanda ya cancanta shine Abdullahi Gwani amma da yake sha'anin siyasa galibi yan ba na iya aka bar su shigo ciki su lalata abubuwa sai aka dage sai Muhammad Bello Muhammad Bello ya cancanta kuma abin da gudunmuwar da ya bayar gudunmuwa ce shi ai ba bai cikin ma babban ba shine babban dan shehu ba gudunmuwar da ya bayar da ilimin sa da kuma sanin abin da wato yanayin ma- jagoranci sa aka rabe shi amma dai kai ka san dai tsakanin Muhammad Bello da Abdullahi in ana wato zara- zarafi da uwa ake yi don abdullahi ana ma kwatan wasu na kwatanta shi na cewa ya fi shehu ilimi wasu na cewa ya fi shehu ilimi suna malamin sa ne shehu su bada wasu na cewa ya fi shi ilimi wannan ba abu ne da aka da aka yi sa- ijma'i ba wasu na ganin shehu kaza fa amma dai shehu bayan ya zama shugaba to dai kaulan wahidan bayan babu shehu wanda ya mutunta shi ne abdullahi kuma tazaran a bayyane take amma abdullahi da ya zo suka kulle mishi gari ya zo ya ma ya ci gaba da wato ta shi in dan uwansa ya je sashi aka bari yanda zake zumunci da kansu da shehu suka yi bari da duk in ka ka samu masu yan yan fada sai su lata komai suka kulle mishi wuri ana nema ya fada eh madan kuwa yan kan zagi ana nema ya fada daga baya shi ne ya ga amma yana nema ya wuce wani in sai ya ce shi ya ba ban mulkin zai je ci gaba da mutan Allah da kuma rubuce rubutansa shi ma Muhammad Bello da yake dan Allah ake yi ya zo yana cewa ya zo ya hau ya zo ya hau ka zo ka hau shi shi ya zai gaishe shi ya ce ya ce mashi a zauna ka cigaba ka cigaba da jagorancin shi ma ya yi withdrawing daga rayuwa na yau da gobe amma dai ka zo ka ka kai ba amma har yanzu idan ka je idan ka je Sokoto in ka zo ka fara magana yan gwandu yan gwandu su kake yawan faɗa to sai ka ga su kuma yan yan yan bangaren shehu ko suna maka wasu abubuwa ba da ba haka ba wanda kuma shi tarihi tarihi fact ne ba ba inda sai sai ya shi tarihi ba haka yake ba eh shehu she- abdullahi gwandi shehu ta canta ba wani da ke canta ma abdullahi gwandi inda shehu zai yadda abdullahi gwandi ya ya bar shi A- an abdullahi gwandi akwai lokacin da aka dan samu sabani da da shehu ya yi kokari cewa shi ba ake haji ba shehu shi ya san da ya rike abdullahi ya san wannan sarauki in ya bar wurin da za a samu matsala da iliminsa da kuma ya- wato jagorancinsa da kuma jarumansa eh daga nan ne aka ce ya ce mutanen Kano su rike mushi shi sai ya koya musu karatu har ma aka ce ya wallafa littafin tafsirin nasu guda biyu ziya utawi da kuma kifayatu du'a bai sudan to kaga shehu bai da wannan wannan shi bashi ba amma da yake ya riga kuma ga Allah yanzu shikenan wasu sun shiga sun ba lalata abubuwa Eh, saboda haka sai abubuwa suka lalace wanda ke suka tun lokacin shi- rayuwar shehun ba shi ma ya nuna wannan abu cewa jama'a dai sun ga- sun riga sun sa hankalinsu kan maganar gado gadon nan kuma shi ba musulunci ba ba yana da wani wannan wasu na kawo gadon wataƙila dai in lokaci ya baya zai magana kan gado amma dai gado baya cin wani abin da musulunci ya yi recommended sunanitin ake yi in ya faru sai a haƙura amma dai ba cewa yake yi wai dole sai an yi ba ko ba shi ba ba- ba yana wato ah, tausiya bane ya recommended ba dan inda yana yin tausiya da an fara samu tun a lokacin Umar aka ce ga Abdullahi dan Umar ai kai ba ya kawo karfi yace a ba haka ba sannan kuma mun ka ce Abdullahi dan ah, Umar dan Khattab zai kawo mutane guda shida ai akwai wani dan uwansa shi ma yana daga cikin ashar al-ashara Sa'id ibn Zaid sai ya cire shi saboda kar wani ya zama yana tasiri wajen zaben sa banda wannan kuma Uthman ya rika cewa bayan Umar ya zaɓi guda shida ya rika cewa ya yaba da hankalin Abdullahi da Umar ka shigo ka shigo Umar bai bari ba shi ma kuma Abdullahi da Umar bai ke ba haka maganar gado ba ita cancanta ake ana magana cancanta kamar abar maganar gado suna dan wasu na kawowa suna ikhtilafi ba abin insha Allah za mu ci gaba da ayi hakuri da mu so mu yi takaita kwarai da gaske amma dai wasu ka nemi a dan buɗa da za mu dan buɗa kan waɗannan abubuwa don a fahimci mu yaya muke ganin abubuwa a musulunci za a zo magana shura din za a zo magana kuma magana system da ake magana shi ba magana wataƙila za mu iya ɗabakawa kuma in aka ɗabaka za a sami natija insha Allah abu da muka tare da Allah ya ba mu lada abu da muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh